أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai ko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddama komai wanda cikin kaddama wasu ne yawan mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wa dawa na babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alaihi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata alƙashin fasali mai tsawo wanda mana a cikin shi ya dauko bayani a sakan a wani tambihi da ya guda biyu dangance da abin da ya shahi a kuskurantar da rai ta mutane take ta sa su dogara akan wani abu wanda ba a dogaro a kan shi da kuma neman tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ɗauko bayani ƙwarai shi ma malam da kan shi ma har ya san yayi bayani a wajen a cikin wannan fasalin al yake cewa ma wala tastafil hadha al-fasla kakka ga cewa an tsawaita bayani game da wannan fasali saboda bukata zuwa gare shi bukata ce mai tsanani ma'ana kowa yana so ya san shi saboda galibi kuskure ne wanda mutane suke fadawa mutum ya runga dogaro akan cewa Allah mai rahama ne ko Allah mai gafara ne ba tare kuma da yana yin aiki ba ba tare da yanayin kuma abin da zai sa shi ya tsira daga hukuma ta ubangiji subhanahu wataala yau za mu tashi inda malam yake cewa faslun wani fasli ne kamar yadda a nuska ta malam ya yi unwani ya ce mani itama da alal afwi ma'al israri ala dambi fa huwa kal mu'aniji malam ya ce wanda ya dogara akan rangwamen ubangiji amma tare da cewa kuma ya tabbata ya togace a kan wannan laihin da yake yana kan wannan laihin da yake na saba man Allah bai masa ba amma kuma shi hujjar shi ne kawai Allah mai afuwa ne Allah ya mushi afuwa mala ya ce to wannan kalmu'anid kamar mutum ne mai taurin kai kamar wanda yake taurin kai ko yake girman kai game da lamarin Allah ko wanda yake ƙaryata cewa eh lalle Allah subhanahu wata'ala yana da afuwa amma kuma yana kama wanda ba su yi abin da ya ce ba wanda ba su bi dokokin shi to mutumin kamar yana ƙaryata wannan zancen na Allah subhanahu wata'ala ne tunda gashi yana tabbata ya tabbata akan abin da yake na saba man Allah yana kan abin da yake afuwa na saba man Allah amma kuma hujja shine da ka tambaye shi ce maka ai Allah mai afuwa ne Allah mai rahma ne ba ta kuma da ya bin abin da yake shi kuma Allah sai da ya shan'anta ko da mutum ya tuba to dole sai ya bar abin da yake shi yasa kamar da muke cewa Allah subhanahu da yake hudin bayan shi yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim Allah ce su ne wanda idan suka yi wani abu suka aikata wata alfasha suka sa ma Allah sai su tuna Allah subhanahu wataala ta hanyar neman gafara ta hanyar neman gafara alhali sun san cewa babu wani mai gafarta zunubi sai Allah sai Allah yake cewa sannan kuma su wayannan bayin na Allah su ne walam yasirru ala ma fa'alu sannan kuma ba su tabbata ba akan wannan lehin da suke a hai da suka bar wannan lehin tukwana suka yi gafara to kaga wayannan su ne bayin Allah wanda a sun san in aka tuba to kuma wannan lehin an bar shi amma ba wai ana zaune akan saba man Allah ba kuma ana kan hujja da cewa Allah ya mai gafara ne gafara shi ko rahama shi tana da yawa rahama shi mata sami har wanda bai yi mishi biyayya ba Allah masu wata da yake faɗi yake cewa wa rahmati wasi'at kulla shay Allah da yake cewa rahmata ta yarauci komi sai Allah ce amma fa sa'atuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun Allah ce rahmata ta yarauci komi sai Allah ce amma wannan rahama zan rubuta ta ga wanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokoki suka ba da zakka sannan kuma suke imani da da da da da ayoyin ubangiji to kaga wa'annan ba su tsoron Allah in kuma aka ce mutum mai tsoron Allah ne kaga shine wanda yayi abin da Allah ya ce kuma ya bar abin da Allah sallallahu ya ce a bari kaga wannan shine zai shiga cikin amma ba wanda kuma zai zo kawai yana kan abin da Allah ya ce a bari ba kuma ya ce yana so rahama Allah ka same shi to mala yayi wannan fasalin domin yayi tambihi akan wannan nukta shine ce man i'tamada ala al-afwi duk wanda ya dogara akan afwal Allah ma'al israri tare da kuma tabbata akan laihin da yake na zunubi shine ma'al israri ala zambi fa huwa kal mu'anid kamar kamar mu'anid ne kamar wani mai taurin kai ne kamar mai karyata ayoyin Allah subhanahu wata'ala ne malam yake cewa wa kathirun min wa kathirun min al-juhali اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه مالك ديوا daga cikin mutane jahilai wa'inda busan inda aka sa gaba ba malai ce i'tamadu ala rahmatillah sun dogara kawai akan rahmar Allah sun dogara cewa Allah mai rahma ne wa afuhi sun dogara akan cewa Allah mai afuwa ne wa karami sun dogara akan cewa Allah mai karamci ne amma kuma tare da haka wa bayyaru amrahu wa nahayu sai kuma suka tozartar da umarnin Allah da kuma hanin Allah mana suka tozartar da abin da Allah ya ce a yi kuma suka tozartar da abin da Allah ya ce a bari suka ki bari amma kuma hujjar shi daga taka atan bai sai su ce maka ai ubangiji mai rahama ne ubangiji mai afuwa ne ubangiji mai karamci ne to kaga wannan sabanin wannan fahimta ce gurbatacciya kamar yadda malam ya ka a can baya yake cewa wai wanda suka dogara akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim wai sai ya ce karamu sai ya ce ai girman shi ne rudda ne to kuma kaga shi idan mutum ya zama to karim ne shi karim bin shi ake idan mutum ya zama to babba ne mai daraja mai karamci ne to yi mushi biyayya ake a bar kuma abin da ya ce abin da ya ce a bari a bari ba wai a zo a yi abin da ka a yi ba a yin abin da ya ce a yi sannan kuma ana yin abin da ya ce ka a yi to kaga wannan ai ba wai girma ba ne aka bashi a wannan dai kamar an ba ɗauke shi da daraja ba ɗauke shi da da da, da mutuntawa ba to shine malai yake ta su wa'innan wa'innan wanda suka dogara akan wannan abubuwan malai yace wa nasu annahu shadidul iqab sannan kuma sun mance Allah subhanahu wataala cewa shi shadidul iqabi cewa shi mai tsananin ukuba ne Allah yake cewa inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim ubangijinka mai gaugawar hukuba ne sannan kuma mai rahama ne kaga mai hukuba ne ga wanda ya saba mashi ya bin dokokin shi sannan kuma mai rahama ne ga wanda ya bi shi ya bi dokokin shi ya bar abin da ya hana kaga wannan shine shi yasa kamar yadda muke cewa ayoyin qur'ani gaba ki dai kullum haka suke tafiya in ka ji an siffanta Allah da wata sifa wadda take nuna cewa shi yana kawo bayan shi wanda ba su bi shi ba to za a siffanta shi da cewa kuma yana rahama yana afuwa yana gafara yana yin kyauta ko yana jin kai gaba bayan shi waɗanda suka tuba wanda suka bar abin da shi yasa zaka lalaka cewa nan ladina tabu wa aslahu sai ka ya ce wanda suka tuba suka gyara layin su da suka yi na baya ma'ana suka bar abin da suke suka gyara sai ka ya ce to inna rabbaka yin bada la ghafurun ubangijinka bayan haka to mai gafara ne mai yin kai ne amma kaga inda a ce gustuwa ba ba su yi gyara ba to Allah ba zai musu gafara ba saboda sai ka zo ka tuba mala yake cewa wa annahu la yuraddu ba'suhu 'ala al-qawmi al-mujrimin sannan kuma sun cewa sun mance cewa shi Allah ba a mai da hushin shi ko aka ce ba a mai da azabar shi ga azzalimai azabar shi in ta zo to babu wanda yake mai da ta ga azzalimai haka yake wadi cikin qissa annabi annabi shu'aib afwan annabi lut lokacin da Allah subhanahu wataala zai zai dan ya yake cewa annabi lut lokacin da annabi lut annabi malaiku suka zo wajen annabi ibrahim suka ba shi labari cewa matar shi za ta aihu suka mishi albashin cewa matar shi za ta aihu za ta samu da ishaqa da yaqub bayan da ta zamanto ta jima mata aihuwa da suka gaya mashi wannan labarin kuma sai suka gaya sai suka ce mashi to yanzu kuma za mu wuce wajen mutanen annabi lutu mu je mu hallakar da su sai annabi ibrahim yake cewa to ai a cikin su akwai annabi lutu ya za a yi sai malaiku suka ce mashi ai nahnu a'lamu biman fiha ai mu muka san wanda suke cikin ta wanda suka yi imani suka ce lanunajjiyannahu wa ahlahu za mu tseratar da annabi lutu da iyalan gidan shi wanda suka yi imani da shi sai suka ce illa ra'atuhu sai dai matar shi wadda ba ta yi imani da shi ba to a wani waje kuma cikin suratul hud sai Allah ke cewa wa innahum atihim azabun ghayru mawdud lalle su azaba ce za ta zo musu wanda ba a maida ta to kaga Allah ba a maida hushi shi ga ga wanda suke azzalimai azabar Allah in ta zo ga zuwa ga azzalimai to babu wanda yake maida ta annabi ibrahim da yana so ya nuna cewa kaza kaza ne a'a suka ce mushi wannan wa innahu qad ja'a rabbik wannan wa al'amari ne daga ubangijin ka ba wai umarni bane ake baka ba wai abun ba wai shawara ka bace ake nema kawai ga labari ne ake baka ga abin da za a yi amma ba a buƙatar ka ce a yi ko a bari wannan innahum atihim azabun ghayru wannan kawai al'amari ne yazo musu wanda ba za a maida shi ba to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce malaka ce shi Allah wa annahu la yuraddu ba'suhu an al-qawm al-mujrimin ba a maida azabar shi ga mutanen da suka zamanto mujrimai ne azzalimai wanda suka bijirce ma Allah suka ke bin umarnin shi mala yace wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'a al-israr kawo ko duk wanda ya dogara akan afwal Allah tare da kuma cewa yana nan yana zamna akan wannan laihin da yake aikatawa na zunubi fa huwa kal mu'anid to shi ya zamanto kaman mai ƙaryata Allah ne kamar mai karyata yin Allah ne kamar mai taurin kai ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake hadisi yake cewa wanda yake istighfari kuma yana komawa laihin da yake kamar mai yin izgili da ubangiji shi kamar mai kamar yana izgili ne kamar ya rena Allah ne kana istighfari kamar yadda malamai suke cewa suna bada misali suna cewa istighfarin mai shan giya wai in ya dauka buda ya shahe mata istighfarin Allah ya dauka buda ya shahe mata istighfar to kaga wannan izgili ne Allah kawai shan ta yi eh in ka tuba to kamar wannan lahin da kake aikatawa shine wannan malai yake cewa qala ma'ruf al ma'ruf wani babban malami ne na sufanci wanda ake cewa ma'ruful khalqi ma'ruful khalqi wani malami ne babban malami na na na sufanci da zuhudu da gudun duniya a Baghdad wanda an haihe shekara 132 hijira ta manzala sallallahu alaihi malami ne wanda aka haife shi daga iyaye guda biyu uwayen shi guda biyu na tarawa ne amma shi sai samu ya musulunta tun yana yaro kuma dalilin shi wannan uwayen nashi suka musulunta to sai zaman to yana da maili zuwa abin da ya shafi sufanci ya ilimi na gudun duniya da tsoron Allah da tsantsani to shi wannan ma'arufin shi ne ke to yana da manganu da za ga idan ka za manganu shi abin da akan abin da shayi ilimi na na ma'arufa yake cewa raja'uka li rahmatil raja'uka li rahmatillah man la tuti'uhu min al-khizlan yani ka wa naku aha na'am okay kenan babu li rahmatil ahmad وجاءك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان من الخذلان والحمق ما لا yake cewa kaunarka da kake ga rahamar wanda baka yi mishi biyayya to wannan tabewa ce da kuma wawanci kaga wannan raddi ne ga wanda suke cewa husnul zal ko wanda suke cewa husnul zal su suna kyautata ga Allah amma kuma ba su aiki ba su bin Allah to shine ma yace kaga idan kana kaunar wani ya maka rahama kana ƙaunar wani ya kyauta maka amma kuma baka mushi biyayya kaga wannan tabewa ce da kuma wawanci shi wanda kake ƙaunar wani abu da gare shi me zaka mushi biyayya zaka mushi ka kyautata mushi ka yi abin da yace sannan kuma ka bar abin da yace ka bar shine wannan shi yasa Allah subhanahu wataala da yake faɗi aya aya shi yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi sai Allah ce ulaika yajuna rahmatullah kaga wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi shahadi sai Allah ce to wa'annan wasu ne wanda suke kaunar rahamar Allah kaunar aljannar Allah kaga me yasa suke kaunar saboda sun yi abin da Allah ce to dama yanzu idan mutum ya dora maka wani aiki yace kayi kaza kayi kaza kayi kaza to da kai wannan abin kake tsammani daga gaishe sakamako mai kyau idan na saka aiki yi muna aiki daga sahiya zuwa maraice ka zo kai wannan aiki yanda na ce kayi shi haka kayi shi to yanzu kawai da ka tsayo ana ki kawai jira kake in zo in sallame kan baka ladan ka kaga saboda mi saboda kai abin da nace kai amma yanzu da na saka aiki tun da sai na je na zo kawai na ga yanda na bar wannan wajen haka na haka na isko shi baka yi wannan aikin ba yanzu ka zo kana tsammanin wani lada da gare ne ko wani sakamako baka yi baka yi tsammani ba to shine wannan malamin yace da ke malami da ma'arufa yace kaunarka da kake ga rahamar da wanda baka yi mishi biyayya to wannan tabewa ce da kuma wawanci ka tabe saboda ba ya wannan rama ba za ka same ta ba saboda baka mishi biyayya ba ya za ka yi wanda ka wanda baka mishi biyayya ba wanda baka yi abin da wanda baka yi ba abin da yace kai kuma ka rinka tsammanin ya kyauta maka ko ya baka wani sakamako mai kyau wannan wawanci ne malam yake cewa wa qala ba'd al ulama'i shashin wasu malamai suna cewa man qata udwan minka fid dunya bi sariqati thalathata darahima la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati nahwa dhalika wasu malamai suke cewa kai wanda wanda ya sa doka dalilin wannan dokar aka yanke maka wani gaba taka a duniya dalilin ka saci abin da ya kai abin da kimar ta kai dirhami uku to kakka aminta cewa ranar tashi alkiyama uqubar shi ranar tashi alkiyama kamar haka ce kamar kwatamcin haka ce misali ma na abin da yake badawa Allah subhanahu wataala ya sa ya sa doka ya shar'anta cewa wanda yayi sata a yanke mishi hannu ko sai aka ce amma abin da aka sata malamai suka dora sharadi ba kawai daga mutum yayi sata za a yanke mishi hannu ba sai abin da ya sata ya kai kimar dinari uku sannan kuma sai in abin da ya sata a cikin tsari ne sharuɗa ne wanda malamai suka ɗora to yanzu wannan wanda ya wanda ya shan'anta cewa idan ka yanke hannu a maka a idan kai sata afwan amma yanke maka hannu to kakka aminta cewa wa kuma yanzu idan ka saba mushi gobe kiyama hukuma da za a maka kamar haka ce kamar kwatamcin haka ce a'a yanzu wannan kawai mujarrad sata ce sata ce ko kai ba wani abu ba to yanzu idan ka je kai shuka Allah kiyaye idan kuma ka je kai sata hallo ka ƙara hada da wata sabo ka ƙara hada da wata sabo to yanzu me ne kake tsammani ai lillin ka maka za'a to shine abin da malamai suke ne idan idan kawai a ce wani kai sata an yanke maka hannu to idan ka je kai laifi sama da sata ma kai idan ma ka kiran umarnin da yake kwata kwata to kai yanzu ai laifin da za a ukuba kamar talin kama yanke hannu shi ne abin da wannan magana take da yake man kafa udwan minka wanda ya yanke maka abin da yasa saboda ma Allah subhanahu wataala ba shi bane ya yanke amma shi ne shar'anta wani man kafa udwan minka wanda ya yanke maka wata gaba taka bi sarfati ai dalilin ka sa kai sata abin da ya kai kimar dinari uku dirhami uku afwan to la ta'aman kakka aminta cewa an takuna uqubatuhu fil akhirah uqubar shi ala da zai maka ta zamanto na hawa zalika kamar kwatancin haka ce a a uba tana yiwa ma ta huce haka ta limka haka in dai a ce wai a duniya ma aka yanke maka hannu to ina magana ake a lahira idan kuma kaje ka saba ma Allah subhanahu wannan kuma ana magana tsakanin ka lehin ka ne da kai da yan adam to ina in kaje kuma shi mai gidan naka ko a ce ogan kwata kwata wanda shine ya sani zama kuma kaje ka saba mashi ka bude cewa umarnin shi kaga abin zai yi sama da haka malaki ta waqila lil hasani an ce ma hasanul basri an ce mushi an ce mashi na waka tsawilul buka aka zama kalla mun gan kama kai kullum kana yawan kuka fa qala ya sai basu yake cewa akhafu an yadhahani fil nar wa la yubali ina tsoron Allah ne subhanahu wataala ya sa da cikin wuta ko bai dawo ba abin da yasa kuka kullum ina kuka ina tsoro ne ka in ji Allah ya sa da wuta ba ta kuma da ya dawo ma'ana kawai nan so yake nuna cewa a Allah subhanahu wataala idan ka sa'a mushi idan baka yi abin da ya ce idan baka baka yi ba abin da ya ce kai ba to ba makawa Allah zai zai yi zai maka hukuma to akan basar yana yawan kuka ne ka kalla amma wannan yanayi ne na bayan Allah shi ba wasa amma Allah bane amma kawai tsoro ne ka kamar yana auna rayuwar shi ne bayan khawfi wa gada yana tsoron hukumar Allah idan ya sa abu amma kuma yana kaunar rahmar Allah kaga dama wannan ce rayuwar da aka ce mumini ya gina rayuwar shi akan manhajin ko tafarkin da aka ce mumini ya gina rayuwar shi akan shi mala yake cewa wa kana yaqulu hasan al-basri ya zama to yana cewa inna qauman alhatuhum amaniyul maghfira yake cewa wasu mutane gurata guratan gafarar Allah ya shagaltar da su gugace hoton cewa kawai Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne wannan gugace hoton ya shagaltar da su hatta kharaju min ad-dunya bi ghairi tawbatin hal ma suka wuta daga duniya ba su tuba ba yaqulu ahaduhum ɗayan zaka ji yana cewa inni uhsinu zannabi bi rabbi ko ni ina kawo zato ga ubangiji na ni ina yin zato mai kyau ga ubangiji na hasal basar yace wa kadaba ƙarya yake yace law ahsana zanna la ahsana al'amal yace inda dai a ce yayi zato mai kyau ga Allah to da ya aiki mai kyau na'am kaga kan masari an yake cewa mutanen da amaniyul maghfira kuma wannan ba ma za ga cewa ana samun irin wannan shi yasa za ga malamai suka shar'anta cewa ko a ce shari'a ta shar'anta cewa idan kana so ka tuba to bai halitta ba ka jinkirta tuba ka tuba a lokacin da ka yi kaga da Allah yake hodi da ayat da muka kawo akan bayan shi Allah ya ce idan yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan ya Allah ya ce ne zakarullah wanda daga sun aikata wani layi kai tsaye kawai sai su tuna Allah ta hanyar tuba shi yasa ko mai aka da yake cewa wala yuhillu lahu an yu'akhkhira tawbata bi halitta mutum yake tuba ya ce ai sai gobe zan tuba sannan kuma ba zai ce ba hatta ya zuri lawo in ce kawai in bari wannan har sai Allah ya shirye ni ya ce wannan alama ce ta shaɓewa da kuma mutane tsayatu da kuma shahewar basira shi yasa ma aka rawaito asar daga abla dan umar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kun fi dunya ka annaha gharibun aw abir sabil za mu iske hadisin yace mishi ka zamanto a wannan duniyar kamar bako ko kamar dan balago to ibnu umar shi kuma sai yake cewa idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa ibnu umar yake to in ka waye gari kana so kai wani aiki na alkhairi to kace in bari sai da magaice in ka kai magaice kana so kai wani aiki na alkhairi kaka ce to in bari sai da sai a kai shi a wannan lokacin yasa ko hadisi manzala da yake cewa yake cewa khuz min sihhatika li maradika ka amsa daga me yake cewa daga daga lahiyarka rushin daga lahiyarka ka amsa ka dauka daga rushin lahiyarka ma'ana abin da ya kamata a ce ka yi shi kana lahiya to ka yi shi ka aje sai ka zo rushin lahiya ko baka yi shi ba a lokacin ko baka iya ba wa min hayatika li mautika daga rayu kuma ka amsa daga mutuwa abin da kake so ka yi to ka yi tun kana raye ba sai ka mutu ba in ka mutu kuma baka iya ba kisa za ga ko mutanen da ba su yi aikin kirki ba in suka je suka yi nadama sai ga ashe ya kamata da an ba su dama sun dawo duniyar wannan su zo su ma su yi aikin kirki shine zaka yi suna cewa rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ya Allah a maido ni duniya ko zan yi aikin kirki akan abin da na bari can baya sai Allah ce kalla inna ha kalimatun huwa qa'iluha kaga babu wannan magana to wannan shine malam Hassan Basri yake cewa wanda yake cewa wanda shagalai ake cewa gurace gurace na cewa Allah ya mai gafara ne Allah mai gafara ne kawai ya rudar da su ko ya shagaltar da su har suka wuce daga duniya ba tare da sun tuwo ba ɗaya su za ka yana cewa aini ina yin zato mai kyau ga Allah hasan masan ya ce ƙarya yake inda yana yin zato mai kyau da Allah to da ya aiki mai kyau wa sa'ala rajulul hasana wani mutum ya tayi ya tambayi al-hasan al-basri fa qala ya aba sa'id sai ce ya aba sa'id kaifa nasna'u bi majalisatin ya afwan kaifa kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takadu qulubana tafihu yake cewa yaya zamu yi da wajen zaman mutanen da ko a ce majalisar mutanen da suke tsoratar da mu game da al'amarin Allah su ringa tsoratar da mu lahira akwai wuta akwai jahannama akwai siradi kawai sai mun ji ma kamar zuciyar mu ta tashi sama saboda saboda tsoro duk sun kurkitar da mu fa qala sai sanin masa yake cewa wallahi yace ina maka rantsuwa da Allah la an tashaba aqwaman kai da da ka abokanci mutanen da yukhawifunaka wanda za su tsoratar da kai game da namarin lahira hatta tuduri ka amran hal ka samu aminci yake cewa khairun shi yafi shi yafi alheri min an tashaba da ka abokanci mutanen da shine min an tashaba aqwaman da ka abokanci mutanen da yu'minunaka za su amintar da kai su ringa ce maka kai kwantar da hankalinka akwai sauran kai duka shekarar kama nawa yanzu haka na san kai shekara ko goma ma ko kuma sun gaci kai rama Allah mai wa gare ta to wa'annan hasal ba suke cewa wa'annan hatta talhaqa al hatta talhaqa al makhawifa suna haka suna maka haka hal abin da kake jin tsoro ya hadu da kai yace ka abokanci mutanen da ka zamna da mutanen da shine ma'anar abu ka zamna da mutanen da za su tsoro za su ringa baka tsoro akan al'amarin lahira sun ga cewa ai aikin kirki ma a tuba ga Allah ma kaza kaza to wa'annan har su sa ka je ka riski aminci ba na ka samu aminci ka nutsu ka hau kan hanya Allah to shi ya alheri da ka je ka zauna da mutanen da kullum ko za su ringa maka kawai rahamal Allah rahamal Allah kaza Allah mai gafara ne Allah mai har ka je kuma baka je ba kai bauta ma Allah baka je ka bar abin da ya ce ba har ka je kuma ka haɗu abin da kake jin tsoro kaga wannan kamar da a wa'yan tabligh kenan kisa yana daga cikin kuskure da awa yan tabligh da wasu mai kyau ce saboda da awa ce da za su kudaitar da kai kana lahira kana duniya afwan sai sun maida ka lahira da iya bayani da nuno maka ni'imar Allah da girman kalmar Allah da abubuwa amma ba kai ana magana wuta ba ana magana aljanna a to a targhib targhib kai dai akwai saboda su menene me ake cewa hadafansu a tunaninsu da suka gina da wasu shine a yanzu wanda ake so yayi ya shiga musulunci a kwadaitar da shi ba a gaya mashi tsoro ba a tsawata shi ba yanzu tun da dai so ne ake ya shiga to yanzu kawai a gaya mashi daɗin amma saɓana kana a kyale shi to kaga wannan ayyuwa wani fahimta ce to eh aha nisa ake ce musu yan tabligh yana da alaka da
kawai su a a ne ake cewa su a wannan in su hadafin su kawai da a dai isan addinin musulunci a isan kisa za ga ai suke da yawo yawo na da'awa ko a je a yi a isan saboda suna suna kawai hanyar wani magana balligo an yi wani aya isan wannan addini na ko da aya to shi sa ko mutum aya ɗaya ko hadisi ɗaya ɗaya sani to kawai je ya yi wannan wa'azi in ka je kuma wannan wa'azi su ake dai kai yadda za ka kwaretar da mutane su shigo wannan addini ba wai ka kora su ba da ana cewa suna suna daukan hadisan da suke nuna cewa kar ku zamanto masu kora mutane ga wannan addini kar ku yi kaza kar ku yi a'a ku janyo mutane to kuma a lokacin nan kaga su ya su ba kaza ya su ba da karfi kan kawai a kwaretar da mutane to kaga wannan ya samu ta kankance ya ki tuba ya ki kaza ya yi abubuwa ne kaushe kuma har ya je ya haɗu da Allah bai aikata komai ba to shine anan Hassan al-Basri shi ma yake wadin wannan magana malam yake cewa wa qad thawata fi sahihaini min hadith Usama bin Zaid radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu malam yace ya tabbata a cikin sahihaini daga hadisin Usama bin Zaid yake cewa ya dala tabbata ga shi yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yuja'u bil rajul yawm al qiyamati za a zo da mutum ranar tashin al qiyama fa yulqa fil nar sai a jeho wannan mutumin a cikin wuta fatandaliku aqtabu batnihi sai kayan cikin shi su huto shine kayan cikin shi su huto hili shine da hanji da menene komai su huto hili fa yaduru fil nar sai ya ringa kewayawa a cikin wuta yana kewayawa yana kewayawa kama yaduru al himamu bi rahu kamar yadda jaki yake kewayawa da injin nika a da mutanen da rawa wasu zamantoyi suna yin injin nika duwa tana ne ake dorawa to sai a dora ma jaki ya rinka kewaya da su don saboda samu ya nika to shine aka aka bada misali kamar yadda jaki yake kewaya da wannan injin nika to ko a ko da wannan duwa tana na nika to haka shi wannan mutum zai rinka kewaya a cikin wuta yana cikin wannan kewaya a cikin wuta ko ya dufu bi ahlun nar sai yan wuta wasu zo sun kewaya gare shi su zo suna suna suna kewaya shi suna so su gane ko wane ne ko su gane suna kallon shi fa ya kulu ya sai ce ya kula ya kai wani a ma a saba ka me ya same ka alam takun ta'amuna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar to shin ba kai wani kake mana wa'azi a duniya ba kai wani kake kake kwadaitar da mu mu yi kaza mu yi kaza kuma kake hana mu wani abu kaza fa ya kulu sai ya ce kuntu amukum bil ma'ruf ni na zaman to ina ce muku yi abu na alkhairi amma wala atihi ni ban na aikata shi wa an haku na zaman to ina hana ku game da abu mummuna wa atihi ni kuma sai in aikata shi to anan ne na samu wannan matsala to kaga wannan idan wannan hadisin wannan mutumin shi kawai abin laihin shi ma shine ya ce mutane su yi abu shi kuma bai yi ba ya ce ka a yi kuma shi ya aikata to dalilin haka ne ya tsinci kanshi a wannan hali to ina kuma ga wanda shi kuma gabaki ɗaya ya yi baris ga dokokin Allah kawai ya ce Allah mai rahama ne mai gafara ne to idan wannan ya haɗu da wannan sakamakon to kaga wancan min babi aula wancan shine ya cancanta ma ya je ya haɗu da hukuba Allah subhanahu Allah subhanahu wataala wannan kalmar wa atihi ay wala atihi wala af'alu dama suna cewa kalmar ata tana ga ma'ana af'ala ko fa'ala shi yasa zaga mutanabbi ne ko yake cewa la tanha al khuluqin لا تنهى عن خلق فتأتي بخلق عام عليك إذا فعلت عظيم كك عن wata ɗabi'a mara kyau kai kuma ka zo ka aikata ta sai ke cewa awun alayka idza fa'al ya wannan kai to ko a ce abun kumiya ne kai idan ka aikata abu babba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ata am yake cewa ata amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab shin za ku mauce mutane da su yi aikin kirki ku kuma ku manta da kanku ku kuma ce ku aikata wannan abu shi sa zaka ko a me ake cewa hukuma da za a yi ma a yahudawa ko a abin da yasa sabon da Allah subhanahu wataala yasa ya la'ance su aka la'ance su saboda aikin su kenan lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawuda wa isa bin wa isa bin maryam sai Allah ce kanu la yatahdi la yatanahuna an munkarin fa'alu Allah an ce su akan harshen annabi Dawud da kuma annabi Isa sai Allah ke cewa la yatanahawna an munkar su ba sa hanuwa ga mummunan abu wanda suke cewa su a bari amma su yi su su aikata shi kaga dalilin wannan aka la'ance su to wannan kuma mummunar ɗabi'a ce mala ya kawo wannan hadisi ne dan ya nuna cewa to idan wannan mutumin ya zama to za a mushi wannan hukuma to ina kuma ga wanda shi kuma bai koyo ma bai wa Allah kawai ya dogara akan magafira ko akan rahama ko akan afwa ko akan karamcin ubangiji مالك جو ذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال إمام أحمد يا أمبتو أتكن حديث أبي رافع yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce ga baqi'a kabari ko a ce makabarta ta baqi'a ko ka ce makabartan Madina wata tana nan a Madina manzon Allah ya zo huciya ga wannan makabarta suna tare da Abu Rafi' sai mun faƙala sai mun zalla ya ce ofin laka kai can ka kuka ce Allah wadawanka kalma ta ofin laka ko tirɗinka sai abu rafi yake cewa fazanantu annahu yuridin sai na tsammanin to manzo Allah ko zani yake hankali na zai hankali na ya tashi in manzo Allah ce ma ofin ka aika hankalin ka zai tashi sai ke cewa sai na tsammanin manzo Allah ko zani yake faƙala sai manzo Allah ce la ce a'a ba da kai ba nake walakin haza qabaw fulani sai dai wannan da muka wuce qabarin wane ne ba'astuhu sa'iyan ila ali fulani na aika shi a matsayin sa'i shine mai amso zakka na aika shi zuwa kabila suwani fa ghalla namiratan sai yayi gulu sai yayi gulu shine sai ya koye wata riga ko kace wani abin ruma sai ya dauke shi kawai ya koye shi ya ha'inci to shine fa dhurri al'ana haka ne ko ana ko fa dhurri al'ana sai aka shine sai yanzu wannan abin da ya sata sai aka yanzu aka maida mushi shi kamar jabtu shine mislaha wata mutunta min narin ta daga wuta wannan yana magana akan gululu shine gululu mutum kawai ya dauki abin da ba nashi ba wanda kuma kafin a raba ka amso dukiyar mutane ko kun ji yaƙi ne kun jo kun samu ganima to kafin a raba ya ka dauki wani abu ka ɓoye ko kuma an aike ka ne in kai wani ma'aikaci ne na M4 ka je ka amso ka amsu haraji na kowa da kowa kayan ka bin a wajen gwamnati kai maka dauki wani abu ka so ka sa aljihu to wannan shi ma gululu ne to shi wannan sahabin an aika shi ne a matsayin sa'i sa'i shine wanda shugaba zai aika shi ya amso zakka ta mutanen gari kaza ko ta mutane kaza to ya ya amso wannan zakkar da ya amso kawai ya dauki wani dan mayahi ko wata riga sai ya koye ta shine gululu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana linabiyyin an yughalla wa an yaghul lokacin da wasu suke tuhon manzala cewa subhanallah aka nemo ta riga ba samu aka ce sai suke tattu ko manzo Allah ya dake da astaghfirullah sai Allah ya ce a wa ma kana nabiyin an ya wuri ai manzon Allah ko annabin Allah bai zaman to da zai dau gululu ba sai Allah ya ce wa man yaghlu ya'ti ma ghalla yawm al duk wanda ya dau gululu to zai zo da abin da ya boyen wannan ranar tashin alkiyama to shi ma wannan mutumin ya ɗauke wannan rigan ne ya ɓoye ta ko ka ce wannan abu ruhan shine addiru ko rida ya dauke shi ko ka ce alburda burda shine rigar da zaka rata to ya dau wannan rigar ne ya boye ta to shine yanzu fadurri sai aka maida mashi ta kamar giftu giftu mislaha irin ta irin wannan rigar da dauka shi aka mishi giftu ne ta amma min nari nauta ma'ana aka canza mashi ta zaman to wuta saboda haƙƙin al'umma ne ya dauka to kaga shi ma wannan ina wanda kawai riga ce ya dauka aka mushi wannan hukumar to ina kuma ga shi kuma wanda ya haɗa abubuwan ma da yawa ya ya ɗau hululun a ya yi saba ma Allah da sako kala kala kuma ya yi watsi da umarnin Allah to kaga wancan min babi aula da ya haɗu da hukumar ubangiji subhanahu wataala مالك في مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من جاءت مسندنا إمام أحمد دقى حديث أنس بن مالك يجي تيوا يجي تيوا من ذا صلى الله عليه وسلم هنا تيوا marartu lailata usriya bi ala qaumin yake cewa na huce daren da aka bi daren da aka yi isra'i da ni shine mana daren da aka yi tahiyya dare da ni al asara malamai suka cewa shine tahiyya irin ta dare tahiyya ana yanzu ka ce saraitu nayi tahiyya to tahiyya ne tahiyya irin ta dare ake sifanta ta da sara shine Allah ke Allah yake ta subhanallazi asra bi abdihi wani wadi wake cewa سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم yake cewa marautu lailata usra bi daren da aka yi isra'ila ne shine aka tafi daga makka aka zo baitul maqdis a saman buraka to a wannan daren marautu ala qaumin na wuce ga wasu mutane tuqradu shifahuhum bi maqaridin min nar wanda ake ake riye bakin su ko kace ake dimke bakin su da wani a me zaka ce da wani makulli ko kace da wata kata ta wuta ake a ko kace da wani ne ake cewa kamar eh, da wani ko dan kunni ko wani ne sanka ake ake dimke musu bakin su da wani dan kunne ko da wani a tarka ta wuta fa qultu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai na ce ma jibril tun da lokacin sai ta da jibril sai yace man haula'i sai yace wannan ko su kuma su wane ne qalu a lokacin sai suka ce mishi wa'annan khutaba'u min ahli dunya wannan ai ba su hudu ba ne na duniya ba su hudu ba ne a duniya su ne wanda suke hawa bin bangi ko wanda ake gaye da su wa'azi kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum sun zamanto suna umartan mutane da su yi aikin alheri amma kuma sai su manta kansu kullum da juma'a suna ta haɗuwa ko kuma a ce wanda ake gaye da su su ringa zuwa suna hawa min bangi suna wa'azi to kaga wannan shi ma dan uwan mutane ne wa fihi aidan haka nan dai a cikin musnad min hadisi daga hadisin Anas da kala Anas yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم yake cewa lamma urija bi lokacin da aka yi sama da ni shi kuma wannan shine mi'raji dama ana ta al-isra wal mi'raj ko shi isra'i shine daga makka zuwa baitul maqdis shi kuma mi'raji daga nan baitul maqdis har zuwa sama ta bakwai har ma zuwa inda matsayin da manzo Allah yake yana jin karan alqalami matsayin ma da ba hadisi ke cewa babu wani mutum dan adam da ya taɓa zuwa wannan wajen ya je munajaci ga Allah ya amso sallah ya abubuwa to manzo Allah cewa a wannan daren lokacin da aka yi sama da ni maghautu bi qaumin na huce ga wasu mutane lahum azfarun min nuhasin suna da faratina farace na eh me ake cewa na bakin kari ko kace na tagulla ko kace farace suna da faracina na karhe ko kace akaifa ko a yayin mawadi ne ko suna da akaifa a yayin yamai ne ko a yayin mawadi ne akaifa suna da akaifa min nuhasin ta ƙarhi da wannan akaifar tasu ya kumishu na biha wujuhahum suke yage fuskarsu wasu zuwa har zuwa kirginsu kawai su azabar da Allah ya ɗora musu shine kawai da hannunsu da kansu kawai su ringa yagar fuskarsu har zuwa kirginsu jin yana ta zuba kaga wannan kamar kamar ukuba kenan bani Isra'ila lokacin da suka saba ma Allah Allah ne ya ce faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku ku kashe kanku kawai shi ne jura kawai shi ne tuban ku zuwa ga Allah kaga su wannan shi ne hukumar da Allah ɗora musu kawai shi ne su ringa yage fuskar su har zuwa ɗaunar su kuma da hauce na ƙari wato yanzu kai ba hauce na ƙari ba ko hauce yanzu wannan irin namu in aka ce mutum ya girman wannan ya zama manyan wannan a ce mutum ya yage wannan shi ai zai zai da tsana shi zai ga ma inda wasu to bari a ce kuma hauce na ƙarfi na wuta shi ma tun daga tun daga fuska har zuwa kirji fa qultu sai manzo Allah ya ce man haula ya jibril ya jibril wannan kuma su ane ne fa qala sai manzo Allah sai mun sai jibril yake cewa haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wannan su ne wanda suke cin naman mutane masu giba kenan wa yaqa'una fi a'rabihim suke kuma abkuwa cikin mutuncin mutane ma'ana suke abkuwa cikin cikin me ake cewa mutuncin mutane kawai suke dai suke ta al'ummar mutane su tunaman mutane su gaya ma wanda magana su yi giba to wannan su su ne dama Allah ke cewa wala yabtab ba'dukum ba'd ka shashan ku su yi shashan su yi giba shashan ya Allah ke cewa ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan shin ɗayan ku yanzu so ya ci naman ɗan uwan shi kuma alhalin ya mutu ka ci naman mutum ɗan adam kuma yana mutsi to matsayin giba ke giba abu ne wanda yake a mai hatsarin gaske yasa Allah yake wailul li kulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ko kace wani kori na wuta ya tabbata ga dukkan mai zinde da baki ko kuma da ido wanda zai yi mutum ya nuna shi da baki ka hanyar ko wanda zai da shi ya nuna shi da ido wannan giba haram ce a cikin musulunci kuma ga hukumar da Allah subhanahu wataala ya dora a kanta amma akwai wajeje wanda shari'a ta ta shar'anta ayi giba shine abin da yake da alaka da maslaha malamai suke cewa kaga kamar wajen shaida ma tambaye ka shaida akan mutum mutumin kirki ne to dole ka bada labari duk wani hali nashi da ka sani haka nan wajen abin da ya shahi aljawar wa ta'dil malaman hadisi da suke a zo a zauna a ringa ba ta a ringa tambaya akan wani me matsayin hauda shi a ce a hauda shi bata da kyau saukin mantuwa yake ko me adalcin shi a ce kai wannan makaryaci ne to wannan wannan ba giba ba ce sannan kuma abin da ya zama to akwai maslaha ta al'umma wani mutum fasiki ne to dole ka wada halin shi ce wannan mafi hankali da shi wallahi ba mutumin kirki ba ne ko wani babawo ne ko dan washi ne ko kaza saboda dai in kun gan shi ne ku san shi saboda ku kubuta daga sharrin shi to wannan duka yana da gojeje wanda aka halitta a kwata duk wani abu da ka sani amma in ba wannan ba wannan in ka zo ka yi ka yi ka yi da mutum tunda maza Allah an tambaye shi akan giba sai maza Allah ka cewa zikiru akhaka bima yakrahu fi halin yabi ko auka makala ka ambaci dan uwanka da abin da bayya su ko bayya kawai yanzu wani bayyana kawai mu zo mu tayi da shi abin da in mun san a gaban shi ba iya faɗi ba kaga kenan in abin da ka san a gaban shi ka iya faɗi ne ba laifi bane yaban shi ne zaka yi a gaban shi ma ka iya yaban shi wani hali ne nashi zaka faɗi mai kyau a gaban shi ma ka iya faɗi amma ka faɗi abin da bayya su a gaban shi ko bayyana afuwa to wannan shine giba ka tana mashi sai sahabu ya tambaye manzo Allah to ya rasulullah idan kuma abin da ya faɗi idan a idan abin da na faɗi akwai shi to shine giba idan kuma abin da na faɗi babu shi ko ni ne nake kuwa sai manzo Allah to faqad bahatta to ka mishi kiran ƙarya yanzu kuma ka kirkira mishi wani abu wanda ba shi da shi ma wannan kuma shari'a ne a wajen Allah to kaga wannan masu yin giba kenan وفيه أيضا عنه حكى دي أتكم مسند دقى أنس بن مالك قال يكي تيوى كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ذمنتو يكسب أن يقول يا ذمنتو ينا يوم تيوى يا مقلب القلوب والأبصار يا مججو يزكى تادكما جني نباي ثبت قلبي على دينك كتبت الدا زتياتا أكن دينك الله سبحانه وتعالى كينا فقلنا يا رسول الله صحابي سكتي يا مايكين الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا يا من الله من yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo na shari'a na Qur'ani shin kana jin mana tsoro ne kake cewa ya muqallibal qulubi tasabbit tasabbit qalbi ala dinika qala sai mun Allah ya ce na'am yace kwarai kwa yake cewa innal quluba baina isba'aini min asabi'i min asabi'illah yuqallibuha kayfa shake cewa ai zikatan bayi suna tsakanin yatsotsi biyu daga yatsotsin ubangiji yuqallibu ha kaifa yasha ubangiji yana yana juya wannan zikatan ta yanda yaso wannan hadisin yana nuni akan cewa Allah subhanahu wataala shine yake jijjuya zikatan bayi shi yasa kaga shirya ta Allah ce shine zai shige da wanda yaso ya batar da wanda yaso shi yasa Allah ke cewa wa yake dai kita da yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa alayka hudahum ko walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryarwa nan da aka ce asabi kaga wannan sifa ce an tabbatar ma da Allah sifa ta yazo to amma shin yatsu ne irin na ɗan adam ba yatsu bane irin na adam shi yasa babu cin karo da juna wanda suke ganin cewa wai aka aka ce ma aka tabbatar ma da Allah wata sifa dai tabbatar ma da kanshi kamar an shabba shi ne babu tashbihi shi tashbihi inda zaka zo kwatanta irin abin da an dafa in ka ce ina da mutum yana da hannu irin na karatu ne kai tasbihi amma kawai ka ce Allah yana da yatsu wannan tabbatarwa kai yana da baka ce ba irin na karatu kaga nan ba tashbihi bane to kuma dama ba a ce ba ya tashbihi kawai abin da Allah ya ababi na sifa a tabbatar ma da Allah abin da ya tabbatar ma da kanshi ba tare da kaif ba shine min duni min duni takyif ba tare da kaifiya ba ka ce ga yadda abu yake kisa da ake bada kisa imam malik da aka mishi tambaya akan istiwa'i ya ce ai istiwa'i ma'alu aka tambaye shi to an ce Allah ya daidaita kan al'aushi to ya ne sai imam malik ya ce ai aka ce istawa wannan ma'lum ne a lugha me ake ne da istiwa'i an sani amma wal kayf mashghul amma yaya Allah ya daidaita wannan shi ne ko ba wanda ya sani sai ce wasu alu an bid'a tambaya ma game da haka bid'a ce ma'ana kowa ce da za ta bude ta kai mutum zuwa ga bid'a saboda shi Allah bai yi bayani ba ko amma ya tabbatar ma da kai tunda ya tabbatar to shi ma a tabbatar shine abuka shine abin da malimai na ahlu sunna suka zo da kanshi shine tafwidul tafwidul afwan tafwidul kayfiyya ko tafwidul kaifiyya shine yanda abin yake wannan abe kalamarin shi da Allah amma kuma ma'anar shi an san me ma'anar shi an san me ma'anar hannu take ni an san me ma'anar istuwa take ni to amma kuma kaifiyar shi ma wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya ma kan shi sani sannan kuma ban ka ce Allah yana da kaza ba ba- bai lazumta ba cewa ka shabba shi da da halittar shi malai yake cewa fihi aidan haka nan dai a cikin musnad yau malai ko a cikin musnad yake ta yawo a cikin musnad aidan daga hadisin alaf dai yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala li jibril manzon Allah ya ce mai malaika jibril mali lam ara mika'ilu dhahika akku malaika a yafuwar manzon Allah ya ce wa malaika jibril ya ce mi ya ce ma ya ce ya jibril me yasa ni ban taba ganin malaika mika'ilu na dariya ba ce ban taba ganin shi na dariya ba ko so daya qala sai malaika jibril ya ce ma bahika munzu khuliqatin nar yake cewa bai taba yin dariya ba tunda aka halittu ta shi mika'ilu tunda Allah subhanahu wataala ya halittu ta bai taba dariya ba ma'ana so yake nan ya nuna cewa shi matsayin shi na mala'ika ya ga wuta ya ga irin da masifa da take cikin ta wannan abin ne ya tsorata shi ya tasa mishi hankali dariya ma ya wasa yi shi sa manzo Allah yake wadi a wani hadisi yake cewa da a ce kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa kun yi dariya kaɗan law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da a ce kun san abin da na sani na ukuba da Allah ya tanada na azaba na abubuwa to da ku kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan saboda su saboda shi manzo Allah an yaye mishi an miki ya ga abubuwa to wannan shi malaika ya gani ne bayi kawai su sune suke bankarwa su ne kawai suke wadi tashi hankalin su ma kwance hankalin su bai tashi shi yasa a ake ake ake wadi hadisi cewa ranar tashin alkiyama ko a ce ranar eh, duk ranar juma'a kowace dabba hankalin ta tashi yake batta samu ta sosai sai ta ga rana ta wuto daga inda ta saba amma bayi ne kawai musulmi suke suna ta sha'anarsu saboda su sun an san rago abin da suke wannan kaga da ko hadisi ma da aka ce idan aka binne mutum ko idan mutum ya fashe ko duk dabbobi suna ji sai dan adam sai mun zalla cewa da a ce ɗan adam za su ji wannan ƙara da sun ya ke cewa afon da sun wannan da sun da sun nake kamar da sun da sun kame afon sa'iqa da sun kame saboda mi saboda tsananin alam amma dabba tana ji wa fi sahihi muslim an haka nan dai a cikin sahihi muslim daga Anas dan Malik dai qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah mai tsayawa da aminci Allah shi tabbata ga shi yace yuta bi an ami ahli dunya min ahli an-nar a ranar tashi alkiyama za a zo da wanda ya yi kowa samun ni'ima a duniya kamar wa mu a wannan kinmu a tunaninmu kamar wa kamar shugaban kasa wanda ya yi kowa samun ni'ima ta duniya za a zo da shi min alillah kuma daga cikin yan wuta daga cikin yan wuta za a ɗauko mutumin da a duniya ya yi kowa jin daɗi a zo da shi fayyaba ufin nari sabakatan a ai fa yasu ga fa yasu fi nan sama kan kawai sai a ya dan kara shi a wuta karawa a dan kara shi a wuta karawa ko a dan rina shi a wuta rinawa thumma yuqalu lahu sai a ce mishi ya bani adam ya kai dan adam hal ra'aita khayran qattu shin wai ka taba jin dadi tunda kake ka taba samun alheri a duniya hal marra bika na'imun qattu ka taba samun wata ni'ima a duniya fa yaqulu la wallahi ya rabbi sai ce kai tunda nake ba taba jin dadi ba a duniya kaga wannan mutum har tsamantar da shi kuma kara shi ne aka yi kawai dan dora shi ne aka aka hutto shi aka dan lanka aka dan aka tarina shi wayu wayu ta bi ashaddin nasu musa sannan kuma ranar shi kiyama za a zo da a duniya mutanen da yayi kowa tsanani tsananin Allah Allah subhanahu wataala ya kare musu ya tsananin talauci tsananin babu kamar mu a yanzu ka ce kamar ayan buka ko sallallahu alaihi wa kamar wanda yayi kowa tsananin babu wanda shi bai ma san ba daɗi a rayuwar shi za a zo da shi ran tashi alkiyama daga cikin kuma yan aljanna wanda Allah kada za su shiga aljanna fa yasbahu fil jannati sabra shi ma dai a ji a dan kara shi a cikin aljanna karawa kawai a sa shi aljanna a fito da shi fa qala lahu fa yuqadu lahu fa ya ce fa qala lahu sai a ce da shi ko fa yuqadu lahu sai a ce da shi ya bin adam ya kai dan adam hal ra'aita musa fatu shin ka taba shan wahala a duniya hal man rabi ka shidda ka taba samun tsari a rayuwarka fa yaqulu la wallahi rabbi ci tunda nake ban taba shan wahala ba ni tunda na tashi ma a cikin aminci nake kaga shi ma wannan aljanna ta sa ya mance wa yaqulu la wallahi ya rabbi yace ya la ya ubangiji wallahi ma man rabi bu'sun ban taba samun wani tsanani ba wala ra'ayta shiddatan qabl ban ma taba samun wani tsanani ba tunda nake kaga shi ma wannan ni'imar aljanna ta sa ya mance da wannan wannan hadisin abin da zai nuna maka kenan zai nuna maka cewa akwai wa'inda Allah subhanahu wata'ala zai musu hukuba akwai wanda zai musu rahama kenan kaga magana a ce kawai kowa zai shiga cikin rahamar Allah da wanda yayi da wanda bai yi ba abin da Allah ya ce wannan magana ita ma a ajiye ta Allah ya nan ya nuna akwai wanda za a ɗauko shi daga duniya ma wanda ya ji daɗin komi ya samu kuma a ji a sashi a wuta akwai wanda kuma a duniya ya rayu ƙarƙashin biyayya ga Allah da kuma ƙarƙashin hannuwa ga abin da Allah ya ce a hannu kuma ya tashi a cikin wahala kuma a ji a sashi a cikin neman Allah wa fil musnad min hadith na bawa bin azib haka ne a cikin musnad daga hadisin bawa ibn azib akwai wannan hadisin na dogon hadisi wannan hadisin tsawo kusan safaha uku kenan muna iya tsaya nan insha Allah muka eh shi ga eh ko ko me kai wata safaha safaha uku ko safaha biyu safaha ɗaya da rabi ko eh insha Allah muna iya tsaya nan shi kenan sai dai gobe mu ci gaba abin da muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala mu lada wanda muke so Allah subhanahu wa ta'ala ya rahmata mu subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk